الحق وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع سبيلهم باحسان الى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa godiya cikin kawo mutum sam ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bi kowa bi komai wanda a cikin ikon shi daga darawa shi kuma sai samun damar halarta a wannan wuri da barka domin ci gabar tafsirin na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma wannan wata a yau muna 21 ga wannan wata rahmatullahi ka iya tsari wa hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne daidai da goma ga watan mars miladiya ta annabi isa alaihi salam tana shekara ta dubu da ashirin da shida har yau muna nan a cikin suratul ma'ida kuma a jiya mun kwana a cikin aya ta tamanin da biyu kuma a yau ma daga nan za mu tashi insha Allah إن الله سبحانه وتعالى جعل جدا أشد الناس عداوة للذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الله سبحانه وتعالى يكتشار تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين آمنوا Allah ce tabbas za ka samu makiya mutane a dawa ga wa'anda suka yi imani su ne yahudawa da wa'anda suka mushin kai wanda ta jidan na afa raba kuma wanda ta da dina amadu da dina faru ina nasara kuma tabbas za ka samu wa'anda suka yi kusaci da ƙauna ga wa'anda suka yi imani da wa'anda suka yi nuna ƙauna gare su daga cikin dukkan wa'ancan wa'anda suka mushrikanci ko kuma yahudawa ko kuma dukkan wa'anda suke biyan wani addini alladina qalu inna nasara wa'anda suka ce mu kiristoci ne me yasa haka Allah ke dalika bi dalika bi anna minhum qisisi abin da yasa saboda daga cikin sa akwai qisisi qisisi su ne malaman su wa rubban da masu ibada daga cikin su wa annahum la yastakbirun kuma don kasancewarsu su ba su da girma. Wannan haya ce mun fassara ta cewa idan aka nuna maka bayan gudu da Kirista, wani ne ya sauke sauki ga musulmi, wani ne ya tsananta adawa ga musulmi. Sai muka ce da nassun wannan ayar Kirista ya yi sauki, bayan gudu ya yi tsanani. Irin wa'annan maganganun za ka samu wasu masu zahin ra'ayi daga cikin ahalin za ka samu kowane ba su hana gani wannan musamman ma wani lokacin da muke cikin na yakin nan tsakanin yahudawa da yan iran ba da suke shi'a sai mutum ya ci maka ai dan shi'a bai hudu duka ɗaya ne akwai kuskure cikin wannan wasu lokuta za ka samu mutum yana yin magana ne ba tare da ilimi ba ilimi na addini a wannan duniyar da muke daban kuma siyasar duniya daban ya guda ba abin da ba za su iya yi ba za su mallaki musu ko kuma su mallaki kasashen musu suna nuna sauran kasashen musu ne kauna da soyayya har su ɗauki ba su ba su ɗin su militar su su ake a cikin kasashen musu maye maye kuma rashin wanda daga can ma musuluncin ma ya taso amma kai wannan abin bai tare da hankali tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ka yake cewa walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatin yahudawa da kiristoci ba za su taba yarda da kai ba sai ka ba hanyar su in ka ga ana dasawa dan ka ba hanyar su irin wannan magana sai ka samu mutane ba su sai mutum ya ce maka Allahumma ifrid zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah ka bugi azzalimi da azzalimi wa anta azzalimai su ma wa'anta a zalme ne yahuda a zalme ne su ma yan shi'a a zalme ne ya Allah mun ka hidda mana daga cikin salimi muna amsa wallahi kada ya kake Allah ya hidda kada gaskiya wannan da Allah ya hidda dole lokacin da ake rikici tsakanin a da b ka zaɓi guda dole dole sai ka zaɓi wanda ka zaɓa in a zalimi ne can ku dawo ku rikitin ku na cikin gida daga baya in ya samu amma wannan duniyar yau kuka ka ce Isra'il ta ci nasara akan yan shi wallahi ba wata ribar da muka samu ban ga wata ribar da wani musulmi ya samu saboda mu abin da muka gani ko muka yarda da shi ko muka yi yaki da shi Allah ya ce mu har abada in dai kai musulmi ba za su taɓa yarda da kai sai in ka bi su to ni ba zan yarda ba ko wasa ake a ce ni na bai ba yahudi wancan shi kuma shi ne ya hito yake yaƙi da bai wanda ba nasa a yanzu wanda ba masa su ne suke yaƙa ta so shekara da shekaru ana adawa baka har suna kashe musu bai bai shiga gaban su ai da abin da kake cewa tsakanin su da su da ƴan shi'a su yahudawa da ƴan shi'a ba za a taɓa yin yaƙi ba haka ake ce haka kuma muke ce amma ƙarshen al'amari sun ko ba su yi bai zuwa yakin da ya kai aka kashe muku jagora duka baki ne wanda duk duniya a yanzu a furgar shi wannan ba yaki wani ba ko ku shi ma wasan kwaikwayo ne cikin wasan kwaikwayo aka kashe shi so daga dan Allah mu zauna kudu da Allah mu san inda Yahuda duniyar nan suka saka ba yanzu kaga ba wai magana tsakanin wani musulmi ba ko kuma wani wanda kake ganin cewa musulunci shi haka haka yake ba da su ba a'a tsakaninsu su biyu in yau ga fa Yahudi ga kirista wanda da yake sauki sai da Allah ya hita haƙƙi wanda aya ta fahimta haƙƙi Allah ya sauke haƙƙi da yace in kana neman wanda yi kowa adawa da wanda suka yi imani Yahuda Yahuda ya yi ko Yahuda ya yi kowane kirista ya yi kowane mushriki adawa da wanda ya kusa da kai daga cikin dukkan wasu wanda suke masu wani addinai Allah ya ce wanda ya kusa da kai wajen nuna maka ƙauna da soyayya su ne waɗanda suka ce inna nasara mu kiristoci kuma wannan kiristocin sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ƙauna tabbas in wurin gai magana ya zo gai ake kaga alqur'ani ya zo wurin ya gai na wani kirista ne ya abin ayaba mishi shi yasa Allah ya ambace shi shi yasa in ka karanta tafsirin ibnu kasir a ƙarƙashin wannan aya da waccan ayar wadda za ta zauwa gabanta za ka samu akwai magana ta ibn abbas za ka samu akwai magana ta sa'id bin jubair kusa kan menene dalilin saukar wannan aya ibn abbas ya ce wannan aya ta sauka ne saboda mutanen da jashi da shi kan kashi da jashi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya diba ya gani ina zai kai su zai aika su inda za a musu adalci saboda kahiran makka sun takura musu suna neman su hallaka su annabi da ya sa cikin duniyar nan babu wata ƙasa ta musulmi saboda su kadai ne musulman wa a cikin guda ƙarshe ina za a aika su wajen masu bautar wuta ko ko wajen yan addinin budda ko ko wajen yan ca ko ko ina annabi da ya diba sai ya ce bari a aika sannan cikin afirka cikin habasha ethiopia wajen wani sarki wanda ke cewa la yuzlamu indahu abada babu wanda za a zalunta a wajen shi annabi ya aiko su daga cikin wanda aka aiko a ko Ja'far bin Abi Talib kowa san Abu Talib shine wanda ya rena Annabi sallallahu alaihi wasallam to dan shi kada shi shine jagoran tawakkal da aka turo shi wajen wannan sarki ana ce mishi Najasa Abdullahi bin Abbas ya ce lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya zo da shi da wannan tawaga kamar da na ambata muku can baya cewa har mutanen Makka sai da suka turo da wakilai guda biyu cikin sako a Murbin Al-As aka samu wasu mutane wanda suka yi kowa ya zaki magana dan a zo a yaudari shi na jashi ya maido wa'annan mutane Annabi sallallahu alaihi Karshe na jashi sai ya tambayi sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da an mishi bayani na cewa sun kuma cike ne sun taho sun bar addinin kakanninsu da uwayensu sun yi kaza sun yi kaza duka a rigima an zuwa mashi su da jashi sai tambayi da mu ne a kaza bai yi wai yaya ne addinin ga nan bai ya mishi bayani ƙarshe ma ya karanta musu farkon suratul maryam sai ga najashi yana hawaye da shi da mutanen shi sai da yammansa suka jike da hawaye saboda irin ayoyin da suka ji suna kama da abin da annabi isa alaihi salatu da ja shi ya ce koma ba zan ba ku hannu da Allah na ba Allah ya nuna kwana kuma yana shi musulmi ne a wani lokacin mutanen shi musulmi ne a wani lokacin ba musulmi ba ne amma suka rike musulman hannu biyu dalilin da ya sa malaman tarihi suke cewa musulunci sai da ya fara shigowa cikin afirka kafin ya shiga cikin madina na annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa wancan lokacin ba irin abin da ba su yi wanda su ya karɓi shi ba su amma nan yan afirka su sai karɓi sabon shi ba tare da nan ibn kasir da ya kawo wannan hadisin na abdullahi bin abbas sai ce a ƙashin gaskiya wannan kisa ba za ta yi daidai da saukar wannan ayar saboda ita wannan ayar madaniya ce ita kuma wancan kisa an yi ta ne kahin musulmi su yi hijira kiran san annabi yana maka ne aka yi wace kisa kun gani ko sai sake kawo wata ruwaya ta sa'id bin jubair da as-siddi dukkan su biyan nan tabi'ai sai suka ce wannan kissa ta zo ne lokacin da najashi ya aiko wasu mutanen shi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda su ji maganganun shi kuma sannan su kalli sufofin shi su ga in sun yi daidai da irin sufofin da aka ambata musu a cikin wani mutanen da suka zo lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah suka ji alƙur'ani mai girma sai suka fushe da suna ta kuka sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ina gurin idan ku koma gida ku koma bisa kan akida suka ce a ɗaya ba za mu taɓa yin haka shi yasa Allah ya sarko da cika wacce aya ya gudu na rabbana amanna fa tubna ma ashaki wa idza sami kuma unzila ila rasul tara ayunuhum ayunuhum tafidu min ad-dam'i bima arafu min al-haq duk lokacin da aka karin suka saurari abinda aka samkar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam zaka ga idanun suna kwarayowa da hawaye mimma arafu min al-haq saboda abin da suka sani na gaskiya sun san gaskiya su ba su take ta kaga dan afirka baki bai taba yi wa Allah izgini ba in ka samu mugun bai izgini to ka tsallaka can za ka samu shi ko dai kirsa ne ko kun bai hundi ko kun balarabe ne wanda ya kare ta duk wani tsagiranci za ka samu su shi irin wajen wa'anda mutane shi ke san kana baki kana sallah in ka sai da jiya misali kana baki kana sallah sai ka furta to me Allah ya maka ma kake yin sallah sallah da kake shi kai kana ganin cikin mu akwai wani mutum da zai yi wannan mutum gaskiya ba ba to sura da irin wannan isgidin da wace gona da iri za ka samu shi wajen irin wannan to shi yasa ibnu kasir ya ce to ita wannan magana ita ta zama maki gaskiya To amma in ka diba shi ma magana Abdullahi bin Abbas daidai take. Daidai magana shi. So da in ka zo wajen fassara ta Qur'ani na gaya muku matsayin Abdullahi bin Abbas. Duk lokacin da ya ga wata magana in na ga wani ya sa'a mishi sai na koma ina bincike in gani shin anya ba Abdullahi bin Abbas ke da gaskiya ba. To wannan magana ta shi akwai Me yasa saboda Ibn Kasir da ya zo kamar ya mance. da ya zo wajen fassarar wannan ayat ta gaba wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunakum tafidu min dami da ya zo nan gurin sai ya sake kawo ko magana Abdullahi ibn Abbas sai ce Abdullahi ibn Abbas da ya zo wajen fassarar wannan ayat sai ce a su mutanen da suke kukan nan wasu mutane ne wanda suke manoma wa'anda Najashi ya aiko su zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam su saurare shi kuma su kalli sufofin shi to shi ne suka fashe da kuka to kaga yanzu wannan bai daidai da wacce magana ta farko ba abin da zai nuna maka cewa duka magana guda ce da wancan magana ta Abdullahi bin Abbas ta farko ta ce yana yashi ne da shi da mutanen shi su ne Allah yake nufi da mu da kuma wannan magana ta shi saboda yace wasu mutane ne ya aiko da kuma maganar Sa'id bin Jubair da shi da As-Suddi da suke cewa hayyar su ma wasu mutane ne aka aiko za ka samu su duka magana dai guda ce me yasa saboda in ka koma tarihi mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu da jashi yaushe suka samu in ka koma za a ganin dawon wasu ta kasu kashi biyu akwai dawon da suka yi shekara ta biyar da annabta kenan shekarar da suka tafi wannan shi ita ce shekara ta biyar to kuma cikin wannan shekara aka samu wasu daga cikin sun dawo kun gane ko me yasa suka dawo ƙarya haka musu aka ce ai kahiran maka sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ku dawo kadibu sharifi da Allah malam duk mutumin da ya hika kawai ya da labarai wannan ya hika baki duk mutumin da ke da fashi na da facebook inda zai iya yada labaran shi wallahi ya kai shi yasa duk labaran da ake na yaki tsakanin amurka da iran duka abin da amurka take so shine bbc da jamus suke gani abin da suke so a wannan lokacin rfi ta hanyar gaskiya ma da bbc wallahi sai hanyar gaskiya da bbc saboda duka kawai yada labaran nasu to abin da yasa na kawo maka wannan zancen saboda irin ƙarhin shi ta shigar labaran da aka kai ma sahabban na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka jira suka kai wajen Najashi ba an tura mutane su karɓo su ba aka ce ba a bada su ba to kawai sai aka tura wasu mutane da shi ta yi aka samu sabon aka ba su labari aka kai su ai wannan mushrikan maka sun yi sun gyara da annabi ai an shirya sun musulunta ku dawo gida kawai ka diba ka gani tun daga maka habasha a ce shi da shi ta kawo wani wani ka san dai abu ba karami bane kuma ka tabbatar da cewa duk wani wanda yake kafire shi da yake wasu suka yarda suka tafi wasu ba su yarda ba wanda suka yarda suka tafi tun bisa hanya sun kusa kaiwa maka suka fara samun labarin da kai wani labarin kai shi sa suka kawo bakin maka wasu sai suka ɗora shiga daga boye wasu kuma sai da suka samu wasu suka ba su lamu cikin kakarar maka sannan suka shiga kaga ta kowane hali sai da kakarar maka suka ci makuru su rabe ruwan to wa'anda ba su dawo ba yaushe suka dawo wa'anda ba su ba su dawo ba ba su dawo ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da shekara bakwai an gama yakin khaybar sun ji Ja'far bin Abi Talib a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga yakin Khaibar ya gana su kenan kaga in a wannan lokacin suka zo in wannan aya ta sauka a wannan lokacin kaga madaniya ce ko to amma kuma abin da ya faru sauran abin da aka fara ne lokacin da ana makka shine aka ida lokacin da ana makka kenan kaga magana Abdullahi bin Abbas tana nan ko ba tana aiki to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai yake ce mu wa'anda suka yi kusacin kauna ga wa'anda suka yi imani su ne wa'anda suka ce inna nasara mu kiristoci in ba kasir da zo sai yake cewa me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa kiristoci sun sauƙin kauna fiye da yahudawa da musulmi sai ce abin da ya kawo wannan saboda wannan aya ta cikin suratul hadid inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ja'alna fi qulubi alladhina tabauhu rahmatan wa rahma ko mun sanya a cikin zakatan wa'anda suka ba annabi Isa tausayi da jinkai mutanen annabi Isa suna da tausayi da jinkai sannan a cikin tafsirin Ibn Kathir za garin wata magana wadda da wahala ka ganta wani waje cewa su mutanen nan kiristocin nan mabiya annabi Isa alaihi salam su a zamaninsu ba a farlanta musu yin jihadi fi sabilillahi ba sai yaki kun gane ko inda an farlanta musu yin jihadi fi sabilillahi da yahuda sun yi kokarin su kashe musu annabi a zauna lafiya kaga ba a farlanta musu sabanin su yahudawa da muka gani a cikin wannan sura suratul ma'ida can baya annabi Musa yana ce musu ku shiga cikin ƙasar nan mai tsarki wa Allah ta kataba Allahu lakum suka ki shiga ko su kaga an umarci su da yaƙi amma su kiristoci in ka diba cikin qur'ani duka baki ɗaya babu inda zaka samu inda aka ce maka ai sun yaƙi wata ƙasa ko sun yaƙi wata al'umma to ibn kasir ya tabbatar da wannan ƙashin wannan aya cewa su ba a umarce su su yi jihadi fi sabilillah sai ma ya kawo wata magana ta su wanda zo a cikin littafin su cewa kirista yana cewa idan annabi isa yana ce musu idan mutum ya mare ka ga wannan hukuncin naka to ka juya mashi wannan ya ƙara ya ka hakuri da ke ko in ya mare ka hukuncin dama ba shi na hagu mai ƙara kun shiru ba ku yi haka nan ko to annabi isa ne ya ce haka ya ka dai a nuna mutum dai cewa ne mai jin kai ne mai tausayi ne mai son zaman lafiya shi ya samu wani shahadar su da yakin su da duk wani abu nasu na da'awa sai ka yi suna ce mishi at-tabshi bushara sai su ce bushara ce da su amma bayan da ya annabi Isa alaihi salam duk sun canza wa'annan abubuwan sun dora yaki an yaki sosai tsakaninsu da musulmi razuwa ta salibiyyi ya ce ka misali idan ka ɗauki irin yakin da aka yi a Spain da Portugal tsakanin daular musulmi da ke can wurin da kiristoci waɗanda suka musu suka yaƙi musulmin suka gama su musulmi sun mulki ƙasar Spain kusan shekara ɗari takwas duka garuruwan da kake ji ana ambatawa na Spain za ka samu duka garuruwan musulmi yanzu kuna cikin tafsiri ina cikin kullum imamu Qurtubi ko to Qurtubi din sunan wani gari ne har yau cikin Espanya ana cikin Cordoba. Cordoba yake. To shi da wannan garin. Sevi, Ishbiliya, su Barcelona da kake yi, su Madrid, duka sunayen garuruwa ne na musulmi a da. Daga bayan amshe su ne aka. Ishbiliya da kake jin ana ganin ta Sevi. Dukkan suna da kake jin ana ambata a cikin Espanya yanzu, ko dai ya kasance musulmi suka sa musu suna ko kuma ya kasance musulmi suka raya garuruwa kuma dura da tarihi za a ganin ya ko da ramshi gare su musulmi suka yi shekara da shekaru sun zauna a cikin ƙasar Espanya kuma sun yi daɗi a cikin ta yanzu jin daɗin da suka yi sai suka koma suka bi duniya su ma suka bi jin daɗin duniya za ka samu halifa guda na musulmi yana da baiwa a Espanya guda dubu kaga ga ɗaya lalace ya bi duniya karshe al'amari aka samu wasu da cikin kiristoci suka zo suka yaƙi musulman suka kakkashe su sanyi wannan wanda ruwa suke bi suna wuce sai da ya kasance shi mutane ne ke bi na wuce musulmi dalilin da yasa aka kori musulmi daga cikin asfaya kenan har abada kisa aka kalli ɗayan asfaya za ka ganin shi ba balarabe ba shi ba bature ba tsaka tsakiya za ka gani saboda jinin shi ya garwaye tsakanin larabawa da wa'anda ba laraba ke ne ɗan ƙasashen Europe haka za ka samu shaka zai ka fita garwayi daga baya an yaƙe yaƙe faru su salibiya wanda suke masu tsawo wanda ke tsakanin su da musulmi amma ne duk yadda suka lalace ƙara su kenan da yahuda shi ne wannan aya take nuna abinda Allah ya riga ya gaida kuma aka rubuta a cikin to daga nan ana yaki tsakanin wani da wani dan na zo na ce ina goyon bayan wani baka isa ka zo ka mun magana ka ce dan me kake goyon bayan shi a cikin alif lamim ghulibatur rum an gwada muku inda ake yaki tsakanin kiristocin da wasu wa'anda ba su ba musulmin suka goyi bayan kiristocin kuma aka zauna lafiya kuma har aya aka sankar kai har sura ma aka sankar tun muna karanta ta ba wai dan saboda su mutanen garin ba wanda ke sunan surar sun musulunta ba a yanzu ba. Rabu har yanzu kiristoci ne. Amma cikin Qur'ani da ka buɗe za ka ga surar Rum. Surar garin kiristoci. Rum nan ga ta Itali ce. Wannan yankin duka Rum ake ce shi. Shi sa addinin musulunci ba addinin takura ba ne. Kawai ka ta takura kanka mutum ka kanka mutum kamar ya mutu. Wasu yake kuma kuma kuma kamar shi mutum ka takuri ka takuri ka takuri. Kai wallahi karanci da Allah to in ka mutu shi kenan. sai a kula. Kuma za ka samu mutane wai wannan mai takura mutanen nan. In ka haka da ta kare sa Allah sallallahu za ka tura jin sauki. Wallahi ba abin da ke da daɗi ni dai gare ni ba sani da ko ga wani ba. kamar ku zo a ɗauko littafi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam irin bukhari ko muslim ko tirmidhi in ɗora karantawa ko kuma a ɗora karantawa ina shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza ya ce wala duk maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tsauri cikin wallahi duk mutumin da ke kansa da sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauke al'amari da ka ga mutum kan kan kan kan kan kan to wani abu ne ta karantawa can amma dai ba da sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam kisa in kashi mutum yana kawo irin wani abu ba kashi yana kama hadisi ba kashi yana kama hadisi sai ce maka wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce ina magana annabi sallallahu alaihi wasallam da wani kike koyi kuku da annabi sallallahu alaihi wasallam kisa su ji an wuce kuna da ilimi a cikin musulunci akwai alwala akwai fara kauna tana da ma'auninta a cikin addinin musulunci addini ce ƙiyayya ita ma addini ce kakka ƙi mutumin da Allah ke so kakka so mutum da kuma Allah ke ki amma kakka so saboda bakin cikin ka da wani ka kuma kana yin kuma nuna soyayya ga wani wanda kuma shi makiyin Allah shi ne muke cikin addinai duka baki da kowa san gidan baban yau kowa san dan shi a ya san gidansu kai ana suna ka san gidansu kirista ya san gidansa bai hudu ya san gidansa amma dole wani abin idan ya taso dole ko kuna son kowa ku haɗa kan in ko ku haɗa kan ku tura wancan a kashe shi daga ba sai a kashe ka kai ba shi kenan ba sai a huta ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'annan mutane su ne mahiya kusan cin soyayya da mu me yasa yace dalika bi anna minhum qissisi saboda cikin su akwai malamai wa rubban akwai kuma masu ibada wanda su ba ruwansu da duniya wa annahum la yastakbirun kuma lalle su ba su yin girman kai Allah ce wa idan sami ma uzuri ila rasuli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله وأنت متاني كرسو تنتم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إذا سكجا أبدا أكثر من زوال ta a ayyukum tafidu min al-dami zaka ga idanun suna faran yawa da hawa mimma arafu min al-haq saboda abin da suka sani da gaskiya ya kuluna suna cewa rabbana amin ya ubangiji mu min imani faktubna wa shahidi ya Allah ka rubuta mu daga cikin waɗanda suke masu shaida mun karanta sabon da shi wannan ayatun baya ko to su wane ne suke nihi da cewa ba tuna ma shahidi su wane ba su shahidi ibn kasir da zo nan sai ce a shahidin nan su ne al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ke gaskata kuma wannan fassara ta shi shine faɗa Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas kenan mu masu shaida ne akan to shi yasa wa'atan bayan Allah suke cewa ya Allah amanna kuma mun yi imani faktubna ma ashahidin ka rubuta mu a cikin waɗanda suke masu yin shaida akan sauran al'ummomi suka ce wa malana la nu'minu billahi ko me ya same mu za mu kasance ba za mu yi imani da Allah ba me ya same mu wa ma ja'ana min al-haqqi da abin da ya zo mu na daga gaskiya ونطمع أن يدخلنا مع القوم الظالمين مع القوم الصالحين الحال كون منا فاتا الله ubangiji mu ya sanya mu tare da mutane wanda suke salihai yasa ba za mu yi imani ba mu abin da muke fata muna son Allah subhanahu wataala ya sa mu tare da mutane wanda suke salihai mutane kware ba bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ni ba za mu yi imani Allah subhanahu wa ta'ala sai ta asaba gom فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين Allah ce fa asabahum Allah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai Allah ya saka musu saboda abin da suka ambata wancan magana ta su ce kawai ta sa Allah ya saka musu da me jannatin da aljannoni tajri min tahtiha al-anhar wa da barmu suke gudana karkashin da khalidi da biya suna masu dawama a ciki Allah ce wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan kuma shi ne sakamakon mutane ma da suke gudana da da Allah ka tsaya ki bi wannan ayat da kyau Allah cewa ya fa asabakum Allah bima qalu Allah sai ya saka mun saboda abin da suka gai yadda da suka gai gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da imani da shi Shi kawai. nan ba a kai ga ma magana aikin su abin da suka ambata ne kawai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi shi ingantacce so da yawa mutum zai iya gaya magana wannan magana shi bai ɗauke ta bakin komai ba da Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan magana ta yi dalilin Allah ya yarda da shi har an tashi kiyama. magana guda ce zaka gani Allah ya yarda da ita. kai baka ma ɗauke ta wata magana ba ta tsinki ba kai a wajen ka in ana zano maka irin abin da kai duniya wannan abin ba ma kasa shi ma kwata kwata yace kuma so da mutum zai gaya magana ta fushin Allah shi bai dauke ta baki komai ba wannan magana ta sa ya gangara a cikin wuta jahannama sai ya shekara 70 bai kai ba kina kaga abin da muke ɗauka da sauki na magana yana iya kawo mu yarda Allah kuma in Allah ya rada mutum har abada ba zai fushi da shi kuma in Allah ya rada mutum ba ka zawa ka ce wa kusu sai ta civil ran ta shi kyama sai an hindo shi a mera shi kuta babu irin wannan mutanen ran ta shi kyama duk wannan gona ya babu shi Allah bai ɗauko mutum ya yarda da shi kai a nan duniya kana ganin ya mutum na banza ne saboda bai yi daidai da ra'ayinka ba kai ka san mu in ba kai daidai da ra'ayin mu ba to sai mu ci dan wuta ne ke maka in abin a hasa maka wata ne kayan ɗauka shi ka ce kayan ne ka talla. Wallahi wannan zamanin da muke ciki in akwai wanda zai ɗauka ka ɗan yi ke maka cikin wuta wallahi zai ɗauka kai shi maka ce kayan ne bai san abin da ke da kusa kanin gada. Kisa addinin musulunci ya hana ka ɗora ayyana mutum ka ce kayan ne haka kawai kai tsaye. Sai dai ka kafarta mutane da sifa duk wanda ya aikata kaza to ya kafarta amma ka kira wani da wani ka da wani ka ce wani ka kafarta wannan magana ce da ke girma kai wannan magana na wasu lasu nan duk mutum yace da mutum da ya jefa a ɗan ruwan shi kalmar kafir in kalmar tarka ta taba ba wurin da bane ba dawo maka kai da kake ma ita ba ta ba haka kaga ɗan magana ce suke ga sanan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da ake mai girma ce wajen Allah ba a saba kuma Allah ma kawo ce Allah ya saka su saboda abin da suka gani abin da suka gani yana da girma saboda akwai wasu waɗanda suka yi su girma suka yi su matsayi ake sauraron su sun kasa kai wannan magana wa ta shura kamar nasu da kiristoci na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Yahuda na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce sun bude wake sun ce duka ku bi shi duka bi shi da ake amma dalilin sa aka samu yahudawa yanzu suke kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayya ta yi ta karewa har ƙarshen duniya a nan to amma su suka zo suka ce sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun gano alamomi na gaskiya a cikin maganar shi da sifofi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi da su a cikin littafin kaga gaskiya tana kai mutum aljanna kuma khalidi na fiya Allah ya ce wa kadiba Allah ya ce su masu dawoma ne a cikin ta sannan kuma su har sun kai daraja ta muhsinai har sun kai daraja ta ce musu muhsini Allah ya ce musu zalika da zaɓa muhsini wannan shi ne sakamakon na masu kyautata shi muhsini yana yawan mu mataki uku ne akwai matakin musulmi akwai mutum da musulmi ne kawai bai kai a ce mishi muni saboda in wani abu ya faru za a gani ya- ya gwamci
Mm.
a ya gwamci ya zai da lokaci kaɗan akwai wanda shi mumuni ya yi wancan kenan to na ƙarshe shi ne mufsi al-ihsan da al-ihsan har sun kai wannan matsayin amma wa'anda suka kafarta ba sai Allah ce walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم amma waɗanda suka kafirta kuma suka kareta da ayoyin Allah ya ce ula'ika ashabul jahim wannan su ne ma ta wutar jahim su ne wancan kiristocin waɗanda suka ƙi imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ƙi ba da gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun san da cewa haka sun san da suka ƙi suna da mutane ƴan taurinka a kunsu akwai wanda shi har abada ba zai taɓa yarda kana gaban shi ba Mm.
Wala bai yarda. Duk yadda za a yi ba zai yarda. Duk alama da zai gani ba zai yarda. Akwai wanda shi kuma yana iya baka gaskiya cewa na gaskiya abin da kake yi haka ne. Ya huta ko bai huta ba?
Mm.
Ya huta. Ba wahalar da ta kai ka ɗora yin maka da gaskiya. Wala ba wahalar da ta kai ga wani. Ka gan kana hada da gaskiya wahala ce. yanzu ka duba kwanakan nan shugaban kasa Amurka irin wahalar da yake sha wajen karyata wasu maganganu wanda shi yake shi da kashi yake zuwa ya warware maka da su.
Mm.
lokacin da aka wata wani yakin na kwana goma sha biyu da ya je ya jefa bambai bisa kan wuraren da yake cewa nan ne ke da makamin nukiliya makamashin nukiliya na Iran cewa ya gama da shi har abada to yanzu me mai doka
Mm.
me mai doka yanzu ba ka ce ka gama da shi har abada ba shi kenan sun rasa shi Mm.
sun bi minute yanzu. Ya ce makamansa ya gama da su har abada. Sun bi minute. Yanzu shi a bayan mun tashi da na yana wasu kurumuwan shi na wajen kusan awa. Abin da yake gai, abin da ya samu ka dawo can mun roshi wura. Yanzu mun gano suna nan suna kokarin su su ƙara tono makaman nasu. To shi ya samu ka dawo mu yi da gama da. kai da duk zaman sulhun da aka ta yi baki ɗai an ɗora shi ne bisa kan cewa kasu kaci makamin da yanzu za su yi amfani da shi wajen doki me ya kaɗi wannan magana wanda abin da kace ka riga ka gama da shi kisa da ƙarya suke shugabancin juna yanzu nan bayan sallar magarba nan ministan tsaro nasu na amurka ga twitter ɗin shi ya rubuta cewa kun san kwanakan nan ita Iran ta hana duk wani jirgi wanda ke da alaka da Amurka ko da Isra'ila ko kuma wata ƙasa da ke goyon bayan su na dakon mai ya fita kofar.
Kwarai ku.
Yanzu misali kamar a ce bakin masallacin nan, ai kaga bakin titi ne nan gashi nan ko?
Mm.
To sai a ce nan, nan ne Iran misali. Wanga titi nan na bakin kofa, kaga ai komai wuce yake da nan ko?
Mm.
To sai a ce maka kashi talatin cikin ɗari na mai na duk nan yake bi. Kana ganin muna damar tare shi ko ba mu damar? Sai in dai ba mu ga dama ba.
Mm.
to haka ne suke duk wannan kashi talatin din na amurka ne wanda suke ɗauka ne da kasashen laraba da rata ta gaban ita iran din ta bi ta wuce duk wanda takunkuman da suke samu su ce musu komai ba kuma haka kai kana na kuma arzikin ka ta kowa ɗaki kuma in kyale ka Haba.
yanzu sai suka ce duk shirgin da zai bi inda na amurka ne ko na isra'il ko ta ƙasa da ke da alaƙa da su sai sun gama da shi yanzu ka jiya sai shugaban ƙasar amurka ya ce ai za su sanya sojojin su na ruwa su ɗora rakon jiragen su su ɗora bi su musu wuce Sosai.
yanzu nan bayan magarba sai yake cewa ai wani jirgin su guda ya biya wuce ta wannan wurin an raka shi ya biya wuce ɗan yaran suna ji wani kayan hawa guda daga cikin sai tashi ya ce to kaga ɗaya daga cikin manya manyan karerayen su kaga ka karya ce ita da muna gaya muku karya ne su. yanzu yana gaya wannan magana shi kuma wancan ga twitter ɗin sai ta yi shafi magana bai san yan jarida har sun ɗauki sai kafin ɗin ikiram an nuna yana da magana kayan karya kuma ka shafi shi yasa ba su jin kuma yin karya bai kuɗe inda akan karya ne kakka damutu da shi ba a bashi rana ba a huta shi Allah ya ce to ina ganin sai mu tsaya nan tunda sabuwar aya za mu shiga ko kun ba a rasa tambayoyi ko tambaya guda biyu.
da guda Mm. Tambaya ta farko bayan sallama da gaisuwa ya ce malam dan Allah a yi mani bayanin yadda ake na filfilin yini na filfilin da ake yi a cikin yini tun daga billowa alfijir har dare sannan malam ya ce ko eh, sannan malam sallar dare babu laifi a asirta karatu ko ko ko hakan bai dace ba ga sunna
to shi ba ku tuna yin game yin zarta raka goma sha biyu ce kenan akwai raka a biyu kayan sallar asuba ko akwai raka a hudu kayan sallar asuba ko raka a biyu bayan sallar asuba tun daga nan ke takwas kenan ko akwai raka a biyu kafin sallar la'asar nawa kenan goma kenan ko akwai raka a biyu ta bayan sallar isha nawa kenan sha biyu to sai ita na tana ta dai bayyana karatu ake tunda kaga shafa'i da wuturi ana bayyana karatu ko ba a bayyana ana bayyana dukkan nafila wata ke tare da ce ba ana bayyana karatu.
Na'am. sai tambaya ta gaba ce malam menene hukuncin wanda idan ana rigima ganin watan ramadana sai su ce ai ko, ko ba a ga watan ba sai su ce a tambayi bokaye akwai aljanu ko babu tunda su ke haraka da su su aljanu kina ma'ana a tambayi bokaye dangance da ganin watan ramadana Ka abin da wani wannan mutane.
Mm.
Kuma cikin birnin kirkon su ko cikin kawai. To su aljannan su za su gaya wa mutane in wata ya fito ko bai zo ba. Shi yanzu wannan mutanen irin wannan mutanen duk gidajen radiyon da ke da koda wannan da ke da koda komai da ke da koda. A cikin duniyar nan wata tun aka ce an ga wata a Saudiya tun bayan salar da asirar muke jin labari an gani.
Mm.
yanzu duk ba su kashe su ba sai an tambayi bokai shi bokai ina ruwan shi da da azumi to ai shi
ko kuma nan bokari ka san mata su suka eh zan su nan suke ce musu malam boka malam boka kuma Mm.
kasare da Allah mu sha mu kuma lahira kuma sannan mu sa mu zuciyar mu ruwan sanyi a cikin addinin ganin musulunci bai kamata a ce kullum duk shekara ganin wata ya zama yin fasaha irin wannan abin an wuce shi a cikin kasashen musulma da suka ci gaba duk wata garzama ka a ce kai ba ta karewa sai an zo ganin wata duk garzama ka ba ta karewa sai an zo ganin wata kai sannan hankalin ka ke tashi kai kai kaɗai ne musulmi cikin Nijar akwai wanda aka aiko mana kwanakin baya kasashe ta kira shi take ce mishi wani baka ɗauki azumi na ji an ce ka ɗauki azumi ba an ga wata ya ce a shi wani ƙato bai ganin wata shi ya ɗauka
sakari sai zan ce mashi ko miji ya ce in ke kika ce kin gani ni da idan ki to na iya yarda ta ce hannu baka yarda ni ba ce a in ke kika tabbatar min da kin gani da idan ki na iya yarda dan Allah in muka ce dole sai kowa ya ga wata ya dauki azumi dan Allah mu kama ya zai makamu musulmi dan Allah ya zai shi yasa duk lokacin da kake gaya ma wasu maganganu kai da kanka da Allah ka dora aje hankali ka dora yi maka kanka hisabi duk makahin da ke da cikin marari shi ke sai a ce ba za su yi annabi ba tunda kawai wajen Allah ya ce kamar shahida bin kutu wanda ya shaida ganin wata daga cikin ku ya gani kenan da irin shi ake yi kale su ha dan Allah shi kenan sai in ina makahu shi kenan ba za na yi asiri ba ba ka yadda za a ce kowa sai ya ga wannan in aka ce kowa sai ya ga wannan to akwai matsala ba kowa da zai iya ganin shi wani ana ganin wata gashi kun ganin shi amma har a gama ganin wata sai bayan kwana uku shi ya tafi ko wani irin shekar wani Mm. Na nuna gacan gacan amma ina
shi yasa masu hadisi suke ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin wata da kanshi ba. bai taba gani da idanun shi in kuma kana hadisin ka kawo shi za ka samu an ce maka wani mutum ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata dukkan azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba shi labarin da ake yin ga wata abin da ke haƙƙi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma akan hukuma ta sa mutane su diba wannan amma ba wai dole sai a ce maka ba dole sai shugaban kasa ku ya ga wata sannan za ku yi Allah bai taɓa yin haka ba kai wahala ne kawai yanzu gidan radio ina zo na baka labarin cewa ana saraka a wannan masalatin ta jika biyar biyar sallar asuba dan gobe wallahi ba ka bukata sai an zo an samu wani mutum ya ce maka shi ya ji da kunnan shi ba ka bukata haka ne sai asiri sai sallah su ne ko za ka zama yin wannan abu mutanen kishin kishin in suka ci za a yi abu kishin kishin ma wannan wani kwana za a yi to sai a cikin ce ba a doka sai da gani da idanuna to da kake kenan amma ni da in nace maka za ka bada kudin biyu in aka baka labari ko ka shiga radio wai ka ce baka yarda magana radio amma aka yi mutuwa ka raka ji labarin mutuwa ga radio in aka yi haihuwa ka raka ji labarin haihuwa ga radio in aka yi duk wani abu ka raka ji labarin wani abu ga radio wai sai ga kuma ka aka ce maka an gani sai a ce maka ai tun da dai hukumar da musulunci ba cewa kai maka yan rawa da Allah wani ne wani zama musulmi da cikin wai kai ma Allah ƙarya ka ci riba bi kai ƙarya ka ga wani ka ga wanda ku ci riba zaka ko da riba ke kisa jahilci ke kai wannan duk mutumin da ya karatu na addini ko ya karatu ko ya yi na wayewa na zamani to za ka samu irin wannan abu ba a cika samun shi irin wannan abu ba a cika samun shi da irin wannan abu ya kamata irin wannan abu a cikin musulmi sun kawo ƙarshen su mu yanzu abin da muka hiso irin mazhaban albani da yake cewa kamata ya ce musulmi ganin watan guda duk da shi kowa duk duniya in ƙasa ɗai ta musulmi take ta ga wata duk wanda ya kawo irin wannan abu musulmi ya ce ita ce ba ta yin aiki da ganin kowa sai na ta ita kadai. Kada mun kasashen ma haka suke yanzu Najeriya kaɗai ke bin. Su wasu mutum suna da wata maslaha ce. Shi yasa suke bin. Amma dukkan kasashen musulman duniyar nan suka haɗu suka ce sun ga wata su duniya ma ruwan suka ganin mutunci. Shi yasa kasashen mu wani lokaci suke burge. Su su ce sun ga wata mai banza da su mu ce mu ma sai mun gana mu. Ba shi kenan ba. ai ka sake ganin wanda ake ciko to ka samu mata gani mazhabar su ce ta cewa kowane gari ya yi aiki da ganin shi mazhabar su ce ke wani kun ba cewa bisa kan daidai suke amma irin yadda Allah ya mai da duniya ta kasance cikin tashi hannu guda albani tun zamanin shiga hanyar su cikin ina ga littafin shi ɗaya ramadan yake magana wannan magana in nace muku albani ba na zare nake ne wannan shine albani zare ya dauko sunan shi ya samu kanshi babban malami ne a wannan zamanin ba ai malamin ne cikin shi to shine cikin wannan zahiri na shi ke cewa kamata ya ce tun da duniya ta koma koyi guda tun da zamanin wancan akwai telefon akwai fax akwai sauran dukkan wasu abubuwa akwai gidajen tele tele ga sanan in ka kamo a Najeriya za a ce maka an ga wata wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ya ce mi sai hana kai musulmi kaza tun da yanzu duk abin da ya sa malamai suka yi istihadar cewa a bari kowa ya aiki da ganin shi saboda a wancan lokacin ba yadda za a ce kilomita guda dubu tsakanin wata jiha da wata jiha a ce sun ɗauki azumi lokaci guda labari ya zo lokaci shi ne sa su malamai suka ba da fatawar cewa kowa ya aiki da shi to yanzu wannan matsala akwai tafi ku ba ku yanzu aka shi ne daga nan tana yaka karkar duniya in dina sata cikin wannan in mutum na can sai yi ko an kasu ba wanda karatun da muke an direct in mutum yana koriya dan arewa ba ta kudu can karshen duniya daga can shi kenan in muna an direct da ya kamo yana iya gani in ya ɗauko faki to yanzu wannan magana da suka yi sai har da suka yanzu akwai shi ko babu shi yaushe za a ce addini bai tafiya da zamani hukunce-hukunce addini suna canzawa da canzawa zamani. To da bayan yiwa don saboda kawai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamera da surveillance a sace ma hoto ka ga mutum ta kyamar ta masallaci ya sace ma hoto ya kai da shi ka ce addini bai ce a kamo shi. ba wanda zai yarda da irin wannan abu to ai addini bai ci haka ba zamanin annabi ba aiki da kyamara wallahi sai ka wannan mutumin ka kan kun gane to wannan shi ne kawai amma me ya kama magana boka cikin al'amarin ganin wannan ina magana boka
sai ce na bara addu'a da to karshe duka fa muna barin addu'a bisa kan marasa lafiya da ba su lafiya Mm.
da bukatocin mu wanda muke da sauran bukatoci na musulmi daga baki da rabbana haddana min azwajina wa